أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين كم مغنمو لنفدا cewa lokacin da shugaban izala balala wuce cewa su yan izala za su haɗa kai da yan ɗarika za mu taru mu yaƙi yan shi'a na ce ƙarya yake shi makaryaci ne na ce shi azzalumi ne mai sai da ‘ya'yan ‘yan mata a saudiya yana tsammani ko yanki nake masa ‘yar uwarsa ce ƙar izala ta faɗa wa duniya suna wannan kuma za a ji muryanta ma ita ƴar uwar ta shi izalan da tace suna shirya ana ɗaukan matan izala ana kwaɗaita musu cewa za a kai ki saudiya za ki aikin allah za ki wajen goge harami da ayyukan allah a yi mata intabi ta yadda da wannan to a sa su a cikin a yi musu biza a kai su saudiya amma a ana saukar da su ne a a riyar to daga riyar kowace sai a kai ta inda ka sai da ita ta je ta yi bautan amma ba sunan makka ba sunan madina yar wasu yar izara ce ta faɗa gama abin da yar izara take faɗa ba ni ne masa yin ta ba ga abin da take faɗa ba ruwana da kowa ba ruwana da harkar kowa da zagi wannan ce wannan la wallahi ba na yi ba halina bane amma da ta gaskiya faɗa ya za a yi kuma da an mayar da da aka rika ko da yaushe shi wawa ne shi shasha ne bai san abin da yake ba ko a tarihi yaushe aka taba ganin wai mata wasu suke goge-goge masallacin harami masallacin haramin ya ne kawai shi kenan su sun mayar da shi kawai sa su kai ne wannan shi ne addinin haka Allah ya ce a rinka karya kawai dan kuna malamai ku rinka zama ka karya saboda tsabar son zuciya ana zazzage muku ban kuɗi kuna ɗorewa a cikin aljihunku yanzu da Allah ya daka zama duk wallahi duk wanda bai fasa zaki na ba Allah tsine mai kowa ya san gaskiya ko faɗe ne ba a yi kowa ya san gaskiya yanzu ka duba ka ga wannan kashin ta bulara billahi lazi la ilaha illa huwa abdullahi balalu banda tsohon waje mutane mutunci da bara babu abin da yake akan wannan tashar kana malami amma kana ɗaukar ƙara ubangiji kana faɗa a duniya kana cewa Allah bai yi ba wani ya zo ya maka ka ɗauki tasha ko buɗe tasha ka ɗauki maganganu kana da faman yaɗawa a nuno mace guragu ka shiga gidan guragu da Allah ya saka ta asibitin makafi ne asibitin guragu na rawu fitsari kai ta fama haska kana ɗaura akan duniya cewar gashi na Allah bai taimaki na dariya ba jama'a duniya su kawo musu agaji ta kasashen tura da larabawa Abdullahi Balalo kuma duk gidauniyar da ake zuba maka a wannan a banki bai yiwu ba za ta taimaka mutane ba uwa mata ne yan gudun hijira duka shi ba za ta taimake su ba laro da tsabar in Allah kai ka kore matanka da iyalinka a cikin gida kana kokari sai sun sauke alkur'ani kuma su shawarar mu iya ƴaƴan mutane da ka ɗebo su kenan duk ka baza su a gari kenan ka je ka shiga ka fita ka manne da gwamnati ka manne da shugaban kasa sai da ka san yadda kai kundin bada ka haɗe kai saboda kawai laraba suna taimaka muku suna zuba muku taimako a cikin asusu kawai ka tashi ga ebo yaran mutane sai auno su ake yi wani tsafa bayan hankali su fada wannan da kake turawa wai a ciwo mace ce wani za ta so ta rinka wuce masallacin harami kuma ɗan masallacin haramin kenan kawai sa su kai kawai saboda tsabar son zuciya ku kuna malamai kuna karya kun yi kun noke kun tashi kun tura wasu kun noke kuma alhazin duk shawara ku ne ko kuma da shawara to billahi allazi la ilaha illa hu tun da yace da addini Allah ya tsine masa albarka duk shawara ka ne sa ka ebo mutane ga shi nan duk kun tashi kuna da fama kawai tsaban tsaban sabbatan ce kawai dan ku aljihun ku tattaka wannan ya zama umara in sun ce suke yi suna bara suna waye da waye ba sa zuwa cikin ba sa zuwa cikin izala ita take faɗin waɗannan abubuwa a bakinta muka ji cewa suna tattara matan izala suna sayarwa a a saudiya ana kai su a yuɗe su a yaudare su za a ba su albashi muhimmai kuma za su je su ta goge masallacin kaba to kuma in an kai su ba ba a jidda za a sauke su ba sai a kai su riyab in an saukar da su ko sai a rarraba su inda aka sai da su matan to ba mu ne muka yi masa yanke ba yar uwarsu yar izala ce ta faɗa sannan kuma banda wannan ga wani na biyu cewa da muke yi yan izala da boko haramun duka ɗaya ne sai dai wannan suna jan baki yan izala su ja baki ne boko haramun su fassara yan izala su ce kowane musulmin da bai shiga izala su ba kafiri ne to bari in gaya maka akwai mala habibu dan mala aboki na lau shi malam aboki dai shine malamin baban baban balalau din shi ainihin balalau din shine malam bala wanda yake na'ibin liman a lau shekara ashirin ya zama liman kuma shekara ashirin malam habibu ya ce min balalau ya taba hawan durom ya ce duk wanda ya bi ubansa sallah shekara ashirin yana na'ibi ya sake bin sa shekara ashirin yana liman ya mai da sallah sai ya bi mushriki sallah wai ubansa ne mushriki saboda ubansa mai tanda riga tijani mukaddami ne ma to mal habibu yana nan da ransa duk mai neman tambayar je ya tambayi shi ya faɗa min ya ce balalau ya hau duron ya ce duk wanda ya bi ubansa sallah lokacin da yake na'ibin liman shekara ashirin ya sake bin sa shekara ashirin yana liman ya mai da sallah ya bi ya bi mushriki sallah to saboda haka su yan izala suna ganin kowa kafiri ne har ubansu in bai shiga izala ba ga dai a bakin shugaban izala yake ubansa mushriki ne kowa bi sallah sai ya biya sallah ko wannan abu ya ɗauka ne wajen malamin su malam abubakar gumi shine ya kawo musu cewa su dukkan wanda bai shiga izalar malam abubakar gumi ba kafiri ne ga yadda shi abubakar gumi yake faɗa a cikin ma tafsiri yake faɗa yanke hukunci ya ba su su yan izala dukkan musulmin da bai shiga izala su ba kafiri ne gara ma kirista da shi to shi gumi ya shayar da su wannan to saboda haka su ainihin yan izala sun ce duk musulmin da bai shiga izala ba kafiri ne to da yake su masu tsoro ne masu kwaɗayi sai suka takaita nan sai yan boko haram wanda suka rika a cikin izalar suka ce to tun da waɗannan mutane sun zama kafirai mai muke jira da su a gara mu jihadi mu yaƙe su in mun mutu mun yi shahada in sun mutu mun kashe kafirai to shi ne fassaran da su boko haramun suke fassara wa yan izala kenan ku ji dai balalau ya ce ubansa ma kafiri ne duk wanda ubansa sallah sai ya biya ga gumi ya ce duk wanda baya izala kafiri ne maganar dan gari kafin ta so ba kowane musulmin da ba shiga izala ba ne domin an tambayi gumi din aka tambayi aka arga tumanin da aka ce yan tijaniya su ne kafirai kar mu bi su sallah kar mu ciyan kansu mun daina bin su sallah mun daina ciyan kansu yanzu kuma ka komo ka ce yan kadiriya kafircin su ya fi na tijaniya to su ma mun daina bin su sallah mun daina ciyan kansu to ga ta malam mutumin da musulmi ne zalla baya kadiriya baya tijaniya baya izara shi kuma za mu bi shi zalla mu siyan kansa ko yace mutum na bai ke bai tijaniya bai kadiriya bai izar arnan banza ba gara kahiri da shi ba to kun ga kun ji abin da ke gudana wato abin da yasa kenan su ainihin suke su su su boko haramun suke cika burin su yan izala din yan izala saboda tsoro da kwadai sun ce dukkan musulmi bai shiga izala ba kafiri ne yan boko ya ake jira da kafiri wanda ya ridda da a kashe shi a kashe su kawai ai jihadi to ya shi gumin da kansa ya soma wannan tunanin a wani lokaci wajen alif da ɗari tar da tamanin da ɗaya zuwa tamanin da biyu ya yi wannan tunanin ya ba da sunayen wasu mutane ya ce in ba kashe su ba a Najeriya addini ba zai samu gudana ba ya ba da sunan Malam Sanda a Kaduna ya ba da sunan Balarabe Gusau ya ba da sunan Modibo Jelani ya ba da sunan Tahir Bauchi ya ba da sunan isaka isaka gwamna a gombe wannan in ba a kashe su ba addini ba zai samu cigaba ba aka turo mana mutane ko wadan kowa daga cikinsu an turo masa mu ni dai an turo mu mutane nan wajen na tsammani wajen alif ɗari tara da tamanin da ɗaya zuwa da biyu ɗin ne da daddare wajen karfe ɗaya zuwa karfe biyu na dare aka zo ka cikin gidana wai za a kashe ni mata da mutane suka yi ta dukan garewa ne suna ihu aka zo aka kore su da safe yan sanda suka zo suka ce kana da magana ne cewa ban da magana da kowa wanda ya kawo ni in ba shi ne aiko ba wanda zai bani lahira sannan aka je a samu wata bujiya an kashe shi ba shi kuma isaka gwamna shi ba malami bane mai saukar da shehunai ne amma yana da laifi a wurin yan izala domin lokacin da za a yi siyasa za a shiga siyasa ta shagari an naɗa gidar gage su wakilci musulmin najeriya waɗanda ba izala ba su je su gani shagari to isa ga gwamna daga cikin manyan su dilgage din su je su gaya wa shagari kar mu shiga siyasa mu taimake ka mu zaɓe ka ka zama shugaban ƙasa ka rungumi ɗan uwanka ba sakwace ta kafirta mai ta kafirta iyayenmu shi gumi in za ka rungume shi ka gaya mana fili ba ruwanmu da kai ba za mu zaɓe ka ba za mu shiga siyasar ka ba shagari ya yi alkawari ba zai komai da gumi ba in an zaɓe shi aka kuma zaɓe shi din aka zaɓe shi aka zartar da haka ba yadda za ka ga gumi da shagari sun fito tafiya tare sai dai wannan ya fito na wannan fito a haɗu kamar yadda suka taɓa haɗuwa a gombe sun taɓa haɗuwa a gombe shagari ya zo gombe guma ya zo gombe sai ya zo yana ba shi hannu a ƙofar fada wajen fitowa shagari yana wasa da hannu riga sai ya ƙi ba shi hannu aka yi aka ya ƙi ba shi hannu saboda tsoron karya wancan alkawari da aka da yan Najeriya wanda ba yan izala ba to daga ba shi a gare ce to wannan hoton da aka dauka a bata shi kar a dauki hotonsa tare da shi wannan shi ne haka kuma aka je malam balarabe aka je aka yi ta duddukan mutanensa Allah ya shi ya tafi umra bai samu dawowa gusa ba sai da gwamnan Sokoto garba na dama ya haɗa shi yan sanda suka rako shi ya dawo sakkwato shi ma bai za a kashe haka umaru sanda sai da aka mai da gidansa kamar caji ofis dare da ranar yan sanda suna gadin gidansa haka shi shan wani abdulkadir kama ya riga ya rasu ne suka ce a duk gidansa tona kabarinsa ai an ce yan tijjani sun mutu jaki suke zama aka ce aka yi ta kokowa aka yi ta buge-buge lokacin dan madami shine ma kwamishina a kaduna ya tura mutane suka je suka yi bincike to wannan abu da ya ta san mai yin irin na boko haram din a kashe su kawai ma to sai ya zama bai samu nasara ba ya fail daga wannan ya dan ji tsoro domin yan tijaniya kowannen mu yana da mutane a cikin yan siyasa yana da mutane a cikin gwamnati a cikin force ba sa son a taba mu to da ya hango wannan sai ya zama ya kwantar da maganan kashewa sai dai zagi din shi da su yan izala da yan abin nan da boko haram duk ɗaya ne da yadda suke sun yadda abubuwa suke gudana to daga nan domin da farko tukuna da aka 1980 ya kira taron MSF su yan dalibai jam'iyyar dalibai ta musulmi ko ya kira taron su a tuntuwa hukumi yace dukkan makarantar Najeriya ta aiko da mutum uku wakilai aka zo aka taru yace wanda za na tara ku waɗannan musulmi da muka zaɓe su tun da suka tafi Lagos kun ji suna maganar musulunci banda magana albashinsu da allowances da motocinsu sun yi magana musulunci to lalle mu tashi mu tsaye mu yi damara mun zaɓe su don suna musulmi amma ba ruwansu da musulunci wannan kowace shekara ɗari Allah zai turo mutane masu jaddada addini wannan shekara ɗarin tamu ce mu za mu tashi tsaye mu jaddada addini kowa in kun koma gida kowa ya gaya wa 'yan makarantar 'yan uwansa mu sa rana rana ɗaya za mu to gaba ɗaya a Najeriya mu je musulunci kawai Islam only Islam only to shi da aka yi aka yi aka suka je suka yi haka sai waɗansu mutane suka ta to ai mun yi zamani da gawan ba musulmi ba ne ba mu yi masa tawaye ba mun yi zamani da rosi ba musulmi ba ne ba mu masa tawaye ba mun yi zamani da wannan da Obasanjo a mulkin soja bai masa tawaye ba yanzu mun samu musulmi shine za mu yi masa tawaye mu ba za mu yi hakan ba to sai aka yi ibla kwalle din bai yawa ba daga kaduna sai makwabtan kaduna so suka yi to ya daɗe yana irin wannan yunkuri din to ya taɓa yin wani fowa nai ya gayyaci manya-manyan sarakuna na najeriya ya ce za mu je wajen gawan kar kowa ya magana ku bane da kahuri sarakuna suka ji tsoro kuka ji tsoron sarakuna kuka ji tsoron soja mai soja masu yana da aiki masu yankan farce masu goge takalmi suna son ka shiga aikin soja abin wani abin tsoro na karnuka ku bari da shi ka kowa ya samu na baki sai ya sa ce ana a nema masa appointment da shugaban kasa gawan ganin aka je lagos aka zazzauna gawan ya fito da fitowar gawan sai ya fada da fada ba wanda isa shugabancin Najeriya ya ce zai ci mutuncin waɗannan yin amana su a zauna lafiya ba wanda isa kawai don kai ba musulmi ba don kai ba musulmi ba tun da kai mulkin ka mutu wani man kawo ko uku ai ku dakata me aka yi ne me ba ai ba me ai dakata menene aka yi ne me ya faru ne tun da muka kaza ka shiga mulki mun taɓa tambaye ka taimaka mana addinai mun kai mun san kai ba musulmi ba to ba wanda ya ce ci mutuncin waɗannan a Najeriya ya ce yana so a zauna lafiya aka dakatar da shi menene ne yace yan uwan mu larabawa musulmi sun aiko mana da kuɗi ka sa hannu mu karbi kuɗin kaji kada yayi ku kawo takardan a sa hannu mu mulkin mu ba mulkin addini ko mulkin bangaranci ko mulkin kabilanci ba mulkin mu na Najeriya ne duk wanda yake da haƙƙi yayi magana za mu biya masa bukata in ji in ji gawan duka da aka fita sai sarakuna suna dukan hannaye da ila illa ashe muna da gurzo wanda ya fi sardauna haka ni waɗa muku rashin haɗin kai na in mun ka haɗa kai wallahi muna za mu za su harbe mu don suna soja sai mu karbi mulki da mu kawo gwamnati da jama'atu na islam a bai sarakuna karfi a bai addini karfi kasar da in sarki baya da karfi ba abin da suka ramo dai shi kenan mun sallama ai mun sallama ai mun sallama mu dai mun sallama gaba ɗaya dauke sarakuna ya sa aljihunsa nan wajen tsakanin ali da ɗari da kenan da sittin da bakwai zuwa sittin da takwas shigan ya koma gida kuma sai a lokacin dukkan ƙasa duk inda gwamna yake ana kiran sakataren lardi su suke kula da wuraren su ne ga mazarin gwamnoni a wancan lokaci ya koma gida sai buga waya wa sakataren lardi washe magana garan kare na a ran kare garan kare ran kare ba haka ba wallahi mallamin ku ya yi ku kirki uban ku ya yi kirki wai mallamin wai uban ba ture mana shi da ya sa mulki ya taimaki addini ne amma ku kun sa mulki ba ruwan ku taimakon addini me aka nema wuri ba a riga ta mana don abin da muna shirye abin da aka nema za mu yi muna shirye shi kenan wannan ma sikatin lardin ya sa shi a jihunsa kenan da ƙarshe sai ya je kano ya samu sarkin kano ado bayero ya ce na zo wajenka ka tara mini malamanka tuba musu mu riga mun haɗa kai a Najeriya da dukkan yan siyasan musulmi sojoji musulmi yan sandan musulmi cikin saurin lardin musulmi duk mu haɗa baki komi namu ya haɗu amma malamai sun ƙi su shiga abin da ya sa malamai ba su shiga ba malaman Kano ne ba su shiga ba da malaman Kano sun shiga da duk malaman Najeriya sun yarda abu ko inda da sunan addini ba malamai ciki bai yiwa ka kira min malamanka in tuba musu duk abin da na faɗa su yafe mini duk abin da ya rubuta su yafe mini mu haɗu karkashin la ilaha illallah mu kwaci kanmu shi ga na kira malamai kira malamai ga garan kadi ya zo da wata muhimmiyar magana muhimmiyar shawara faɗi maganan ka garan kadi ya faɗi magana sa babu abin da ya lalata masu rashin haɗin kai eh mun haɗa kai yanzu da sarakunan mu musulmi da sakatarorin lardi da sojoji da yan sanda duka akan mun haɗo mun haɗa kai mu kwaci kanmu amma malamai ba su shiga ba abin da za ba su yadda ba ko malaman kano ne ba su yadda ba yanzu za zo tuba muku mu haɗa kai karkashin la ilaha illallah mai tijjaniya tijjaniya ce tana da kyawu mai kariya shi kadiriya ce tana da kyawu wanda ma ba kowace ɗariƙa mu haɗa kanmu karkashin la ilaha illallah mai karfi guda mu kwaci kanmu yanzu ba komai a hannunmu sai lamarai suka dubi juna suka ce ranka da don wannan mutum ne ya kira ka kira mu ya wallahi malamai ba ku gane ba ne abin da yake faɗin nan fa gaskiya ne abin da yake faɗin nan fa gaskiya ne ku ne ba ku gane ba haba malamai ai ku kun san amfanin tuba ya ce ya tuba muku kun san amfanin haɗin kai sun san amfanin karfin musulmi to mu dai ya je tukuna sai ya dawo za mu yi shawara kuma ya koma suka je azare suka zauna da halifa sunusi su gama kenan suka dawo muka haɗu gidan madasar da daddare muka yi shawara muka yi mitin muka wanko bakwai ne ko takwas da shi tijjani da shi shehu atiku da shehu usman karansawi da shehu haruk salga mu dai ba mu kai takwas bare ba mu fi takwas bare to aka yi shawara aka je aka sanar da suka rubuta takarda suka bani kai wa shehu ga abin da ya gudana abin da duk shehu ya aiko mun aiki da yi na tafi da takardar kawai da na kai wa shehu shehu ya rubuta an samu ka zo muka kira taro muka sake yi mu muka sake yin mitin to yana daɗe yana yaudara sa'a ne bai samu ba to cewa yan boko haramun su ne izala wannan wanda bai sani bane zai musa wanda ya sani ya san yan boko haramun cikin izala duk abu ɗaya ne sai da bambancin su waɗannan makwadaita ne wannan makwadaita ne matsorata su yan izala saboda ba su balaga ba amma wanda ya balaga cikin izala sai ya shiga cikin boko haramun ba ruwansa da bin wani kato don ya bashi kuɗi fasa banki suke ɗebi kuɗi ba ruwansa da tsoron mutuwa ma balle tsoron wani mutum su ne dukakkun yan izala kenan ana kiransu ana kiransu boko haramun kamun boko haramun mai tatsi ne lokacin da mai tatsi ne aka yi ta yi aka yi ta yi mai tatsi ne an kira ni ina tafsiri a kaduna yan sanda suka je cikin farin ka suka ce ana neman ka wani tribunal da ake a bauchi saboda aikin tatsi ne da aka yi ne muka je alkalin sai ya daga ya ce kai ne ware na ce ni ne daga jarida ce kai ne kace da yan izala da yan tatsi ne duk abu ɗaya ne na ce ni ne na faɗa sake ɗaga wata takarda jarida kai ne kace da yan izala da yan tatsi ne duk wuri ɗaya suke samun kuɗi kuma duri aiki ɗaya suke yi ni na faɗa kai hujjojinka na ce akwai hujjojina akwai su a rubuce akwai su a fotuna akwai su a kaset to kamun nan da ka yi bayani da baki ya ce bayani da baki abin da kiransa gaddi gaddi gaddawan tatsi ne mutum ne zai bar gidansu ya bar garinsu ya tafi wata ƙasa neman haddace qur'ani ko ya samu haddace ko bai samu shi a kitansa gaddi wannan abu ya fi shekara dubu yana faruwa a yarshin najeriya tun da ake an taɓa yin gaddawa sun ta san ma mutanen gari su suke ba su abinci sun ta san gari da ƙona gidaje akan sai su ta tsine ne gaddan sun yi haka ba su yi ba kuma yanzu wurin sallah a najeriya wuri wuri uku ne akwai masallacin musulmi akwai masallacin kirista na kiransa coci akwai masallacin izala to idan su yan tatsi ne ba yan izala ba ne a masallacin kirista ne suke sallah ko masallacin musulmin da suke yaƙa ko ko ina suke sallah ko ba sa sallah sai jihadi ko kuwa masallacin izala suke sallah eh a masallacin izala suke to ya yi abin da na fara kenan yan izala masu magana da baki su kuma wannan amo ne masu rike musu makami su musu yaki su ya tsira shi ga shi kenan mana ta zan sallame ka to saboda haka su yan izala su ne yan tatsili su ne boko haramu da balaga ne da rashin balaga wanda ya balaga da shi ne zara shi zai zama boko haram akwai labarbaru iri-iri waɗansu daga cikinsu muna ɗan abokantaka muna yin dariya saboda haka nake da labarinsu da asirinsu mai yawa wanda wani ba shi da shi ko shi balala din mukan haɗu muka yi wasa da dariya haka nakan ce masa furar das furar das na izala ba furar dan ba furar das fura ce ta das furar das ta izala furar das na izala muna dariya to saboda haka muna ana da labarin su iri-iri su ne yan izala su ne yan tatsini su ne boko haramun Allah ke mu sharrin su ba yanke na yi wa yan izala ko balala ba ga yar wasu yan izala ita ta faɗi cewa ana ɗaukan mata ana shiga da su Saudi ana sai da su Allah ke mu sharrin su Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ke mu na kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما سمعت على السلام عليكم